أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na sha biyu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha uku ne sha uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da bakwai ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda babban malami a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasinmu na saba'in da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna ta karanta gwagwarmayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a fage na da'awa fage na yada wannan addini na musulunci da kuma ainihin wato ƙoƙarin wayar da kan mutane su fita daga duhun jahilci na jahiliya su koma zuwa ga haske na imani haske na shari'a haske na musulunci lalle canja ɗan adam daga wani hali zuwa wani halin abu ne wanda yake yana da ɗan karen wahala yana da wahala matuƙa canza mutum daga wani abu zuwa wani abu musamman musamman ya zama ana ƙoƙarin a canza shi daga hali marar kyau zuwa mai kyau to wannan duk wanda yake a irin wannan aiki to aiki ne wanda lallai sai an ja ɗamara sai an ɗage kafar wando sai an yi kamar ana yi haka tsarin yake tun a zamanin farko haka abin ya biyo baya ga dukkan waɗanda suke kan wannan tafarki na gwagwarmaya wajen tallata addinin Allah maɗaukakin sarki yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙar bid'a da kuma shirka wannan aiki ne wanda yake mai ainihin wato wahala ƙwarai da gaske muna jin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam garin makka dai ya gagari zama wannan ya bayi zuwa ga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin makka inda nan ce mahaifarsa nan iyaye kakanni yan uwa da sauransu suke amma yanayi ya bayi zuwa ga lallai sai ya yi hijira ya bar garin makka ya koma madina to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine ya fara sharar fage ta hanyar karbar waɗanda suka karbi wannan da'awa ta musulunci da kuma tura su a matsayin wakilai don su share hanya wanda wannan yana daga cikin hikima kwarai ta da'i ya zamanto yana da ainihin wanda za su dinga karfafarsa wayanda za su dinga taimaka masa wajen yada da'awa da yake domin da'awa ta musulunci ta fi ƙarfin mutum ɗaya tana buƙatar hannaye da yawa a mabambantan ainihin wato matsayi a kuma mabambantan mutane da ainihin wato mabambantan halaye daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da ya faru a wato akaba bayan mubaya'a da yi da wasu wakilai da suka zo daga garin madina daga kabila aus da khazraj wato ithnai ashara naqiba wakilai goma sha biyu ko kuma shugabanni goma sha biyu wasu 'yan kabilar aus wasu 'yan kabilar khazraj kuma dukkaninsu sunansu bai zama ɓoyayye ba tarihi ya san suwaye su har ma mun karanta sunayensu a darasin da ya gabata to bayan sun karɓa addini sun tafi bisa yarjejeniya da sharuɗa waɗanda in sun cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakamakonsu aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama da izinin yin hijira zuwa garin Madina. Don haka, kamar yadda muka faɗa a kowanda sun riga sun gabata, irin su Abu Salama, wanda mun ji shi ma gwagwarmayar da ya yi da dangin matarsa wajen hana ta ko hana shi tafiya da matarsa don yin hijira zuwa Madina. wannan ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ana maganarsa ba a waiwaya kowa da haka ya rabu da alakarsa da matarsa har da ɗansa ya kama hanya ya tafi madina ita ma dai ba ta samu natsuwa ba har sai lokacin da ‘yan uwanta ko iyayenta suka ba ta dama ta yi hijira zuwa ga ainihin wato garin hijira shine garin madina annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da mushirikai suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta silalewa suna ta fucewa da zurriyarsu da dukiyoyinsu zuwa garin madina kuma sun san garin madina ba kan wallasa ba ne ba mutane ba ne waɗanda za a iya latsa su to sai suka ji tsoron in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita can to zai haɗa ƙarfi a can zai samu magoya baya a can kuma ƙarshen al'amarinsu ya zo kenan da aka suka ji tsoron fitar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da aka sai suka tsaurara al'amarinsu ta hanyar tattaruwa a darun nadwa wato white house na wancan lokacin kenan suka haɗu a wannan don tattauna yaya za a yi to an haɗu da dukkan waɗanda suke ma'abuta ra'ayi kuma a wannan wurin zama an ce Iblis shi ma ya kai ziyara. Ya je musu da siffar mutanen Najat, yana sanye da wato kurman yafe, da aka yana sauraron shawarwari da ra'ayoyin dukkan waɗanda suke wurin, duk wanda ya ba da shawara yakan ƙi goyon bayan wannan shawara don ya san shawarar banza ce yana ganin wannan ba za ta ɓulle ba. har sai da aka zo kan abu jahal ya ba da wata shawara da shi a ganin iblis yake ganin shawarar ta yi kuma kamar wannan hanya ce mai bullewa ta hanyar ɗaukan saurayi majiyin ƙarfi a kowace ƙabila a tattara su su je su haɗu a gidan ƙofa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo wucewa su yi mai kwaf ɗaya su masa kisa irin na gilla ta yanda za a rasa mutum guda wanda shi zai ɗauki nauyin wannan kisa domin mutane ne da aka tsuntsunto su daga ƙabilu mabambanta dole ba yanda za a yi ‘yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam su iya tinkara ƙabilu mabambanta wajen yaƙar su don neman fansar ɗan uwansu da aka kashe da aka za a wayi gari kawai sai dai a zo a zauna a teburin sulhu a yi maganar diya shikenan kaga a hikimance su a iya ganin su suna ganin suka yi haka an kawo ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da zarar an kawo ƙarshensa to suna ganin addinin musulunci shi ma ya zo ƙarshe wallahu ya asi muka minan nas walakin na aktaran nasi la ya'lamun wannan shine abin da ya faru don haka bayan iblis ya goyi bayan ra'ayin abu jahal suka rabu akan haka to shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya turo mala'ika jibrilu don ya ba shi labarin dukkan abin da yake faruwa da aka sai aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayani game da sirrin da wayancan ƙwarishawa suka haɗu a darin naduwa suka tattauna kuma aka ba shi umarnin kada ya bacci a ɗakinsa ko shimfiɗarsa da yake bacci a wannan dare domin target ɗinsu a wannan daren ne dukkan abin da suka ƙudurci niyya yi na ainihin wato mummunan aiki a wannan dare ne to mun zo daidai wannan gaba sai lokaci ya mana halinsa za mu tashi gabar wa ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakrin nisfan nahar fi sa'atin lam yakun yatihi fiha mutaqanni'an فقال له أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله فقال إن الله قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصهبة يا رسول الله قال نعم قال فخذ بأبي وأمي إهدى راهلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo gidan Sayyidina Abubakar radiyallahu an babban sahibinsa, babban na hannun damansa, faniyat naini idhuma filgar, dattijon arziki irin albarka. Ya zo wajensa lokacin hantsi ya raba, kuma sai ya zo Sayyidina Abubakar a lokacin da ba wannan lokacin ya saba zuwa in yana so ya ga Sayyidina Abubakar ba. ma'ana ya zo masa a wani lokaci da bai ba kasafai yake zo wa sayyidina abubakar a wannan lokaci ba kuma ya zo da wata irin shiga ta ɓadda kamanni shine mutaqanni'an wato ya lullube jikinsa gaba ɗaya da mayafi shine mutaqanni'an in yanzu ne wato inda ba annabi bane sai in ce yayi shiga burtu amma ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam in abu ya dangance shi sai an zaɓi kalmar da ta dace da matsayinsa sai a fassara a yanzu in gama garin mutane ne sai a ce mutum ya yi shiga burtu an gane ya ɓadda sawu ya sa max ko ya sa ainihin wato ya yi shigan ninja da ake fara ko ma'ana daidai nau'i ne na mutum ya ɓadda sawu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama mutaqanni'an ya lullube jikinsa sallallahu alaihi wasallama da mayafi faqala lahu yana zuwa wajen sayyidina abubakar don maganar muhimmiya ce kuma tana buƙatar sirrantawa sai ce wa sayyidina abubakar akhrij man fil man indak duk wanda ke wajen ka kace ya fita ina fata an gane sayyidina abubakar faqala sai ce inna ma hum ahluka ya rasulullah ai ba wani bare anan ya ma'aikin Allah iyalanka ne ya ma'aikin Allah duk wanda yake nan dan cikin gida ne ba wata matsala ya ma'aikin Allah faqala sai ce oh to shikenan abinda nake so in gaya maka inna allaha qad adhina li fil khuruj yanzu an zo gabar da Allah ya yi min izini zan iya ficewa daga cikin wannan gari na makka faqala abubakar abubakar yace as-suhbata ya rasulullah ai ba za ka tafi ka banni ba ya ma'aikin Allah ina neman alfarmar rakiya a cikin wannan tafiya ina so in zama abokinka shine as-suhba ina so in zama sahibinka abokinka ma'abocinka wanda zai maka rakiya a wannan gagarumar hijira daga makka zuwa madina nima ba za a banda ba ina neman alfarma a sa ni cikin waɗanda za su yi rakiya qala na'am manzo Allah yace an gama an gane ko faqala sai yace khudh bi abi wa ummi ihdar rahilatayya hatayn yace fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah ka ɗauki ɗaya daga cikin ababen hawan nan guda biyu zaɓi ɗaya daga ciki ni kuma sai in ɗauki ɗayar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi thaman manzo Allah ce sai da ya mata kuɗi in biya ce da kuɗi ko wannan aiki gagarumi da haka ba zan matsa maka ba a yi mata kuɗi in biya shine ma'ana bi thaman sai dai in biya ko da kuɗi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin manaqibul ansar hadithi mai lamba ta 3905 hadithin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda to daidai wannan gaba kaji abin da ya faru bayan sun tattauna dai maganar hijira ta tabbata kuma sayyidina abubakar ya nemi alfarmar a yi wannan tafiya da shi ka duba cikin duk faɗin sahabbai wane ne wanda annabi ya zo yi sirri da shi ya gaya masa hijira sayyidina abubakar wannan yana sake fito ma da daraja da matsayi da kusancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka duba wani zabi da Allah ya sake yi wa sayyidina abubakar anan duk sanda za ka yi maganar hijirar annabi daga makka zuwa madina dukkin sayyidina abubakar sai ka ambace shi ko mutum baya kaunar Allah sai ya maganar sayyidina abubakar da shi aka hijirar in dai ba magudi zai yi ya ɓoye gaskiyar maganar hijirar annabi daga maka zuwa madina ba zai kawo maka wannan tarihin cewa tare da sayyidina abubakar duk barazanan nan duk tashin hankalin nan duk firgici da tsoron da aka fuskanta da irin yadda aka ɓadda sawu duk zaka ji tare da sayyidina abubakar shi yasa Allah ta'ala yake cewa thaniyat nain إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وهي ثاني اثنين سيدنا أبو بكر شيني الثاني اثنين أم فهمتكو وأمر عليا sannan sai ka ji an ambaci sayyidina Ali musamman irin jara'a da jarumtar da sayyidina Ali ya nuna domin a ce ka zauna shi kam an zo za a far masa shi ake so a kashe amma a ranar aka ce kada ya kwana a shimfiɗar kuma da ya tashi sai ce sayyidina ali shi kuma ya je kwanta a shimfiɗar ta yanda suna leƙawa ta ƙofa suna hango mutum a kwance za su ce to ai yana nan ina fata an gane kaga wannan ita ma wata jarumta ce da sadaukarwa da sayyidina ali radiyallahu anhu ya nuna anan da haka manzo Allah ya umarce shi an yabi ta fi madja'ihi tilkal laila yace ya kwanta a mashimfiɗin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin kwanciyar annabi a wannan daren wajtama'a ula'ikan nafaru wannan jama'a suka tattaru a ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yatadalla'una suna leƙawa min siril babi ta tsagar ƙofa za ga ƙofa akan ɗan samu ƙofa koya a jikin kana da ƙofa ko gidan mukulli ko tsakanin wajen frame din nan za ga akan dan samu space da za a leka da aka dai sun dan samu wata yar kafasiril bab wato shakkil bab wata yar tsaga suka samu a jikin ƙofar sai suke lekawa yuriduna bayatahu suna son su yi masa a wato wato su yi masa kisan gilla da daddare a wayi gari ba a san ko suwaye ba na fata an gane su yi ta'addancin da daddare kuma su silale kowa ya tafiya sai je ya kwanciyarsa kila suna cikin waɗanda za su fito cikin mamaki da al'ajabin yaushe haka abin ya faru su wane ne abin da suka so su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa ya'tamiruna suna ta tattaunawa ayyuhum yakunu ashqaha wane ne a cikin su zai zama mafi fitsarewa mafi taɓewa da tsiyacewa wanda shi zai ɗauki gabarar kashe annabi ga su dai duk sun yi tarayya a mummunar manufa to sai kuma ake tattauna in an samu shiga waye zai kisan idan ba a ashqaha kenan wane ne taɓaɓɓe marashin albarka da rashin arziki a cikinsu wanda shi zai mubasharanci kisan fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa akhadha hafnatun min batha sai ya danki ƙasa kam damƙa guda ɗaya faja'ala yazurruhu ala ru'usihim manzon Allah ya dinga barbada wannan ƙasar akan kawunan su wahum la yarawnahu basu ganshi ba Allah madaukakin sarki ya ɓoye musu shi basu ganshi ba ga su kam sun yi curko-curko a ƙofar gida suna ta tattauna wane ne in an samu shiga ko in ya fito waye zai mu basharanci kisan a daidai wannan lokacin Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar fitowa yana zuwa ya danki ƙasa ya dinga barbada musu a kawunan su wahum la yarawnahu ba su ganin sa wa huwa yatlu yana karanta waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun waja'alna min bainihim saddan mun sanya wata toshiya da wata kariya ta gabansu wa min khalfihim saddan mun sanya wata toshiya da dodiya da kariya ta bayansu Allah ya ce fa aghshaynahum sai muka lullube idanunsu fahum la yubsiruna sai gashi ba sa gani ba sa gani suratu yasin aya ta tara wa mada ila baiti abi bakrin bai tsaya ko ina ba sai ya zarce gidan sayyidina abubakar radiyallahu an fa kharaja min khawkatin fihi laylan sai suka fice ta wata kofa shine khauka suka fita ta wata kofa fihi a cikin gidan lailan da daddare waja'a rajulun fara alqauma bi babi su kam suna nan sun yi curko-curko suna jiran gawan shanu sai wani mutum ya zo wucewa ya gansu sun yi curko-curko a ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala matan ta ne ya ce waiwa kuke jira ne me kuke sauraro ne a nan ƙalu muhammad suka ce muhammad suke jira fitowarsa ƙala ya ce khiftum wa khasirtum ya ce kun taɓe kun yi asara kad wallahi marrabe kuma yace wallahi ya riga ya shige ta gaban ku yace ku nan jiran sa kuke yace wallahi kun tabe kun yi asara wannan tunanin da kuka yi da zama da aka yi aka yi ta mitin da tattaro ku da aka yi da zuwa da kuka yi kuka yi cincirun a kofar gidansa kuna jira wallahi ya tashi a aikin banza ai tuni ya fice qad wallahi marrabikum wa dharra ala ru'usikum turab kaga duk ya barbada muku kasa ma akan ku sai kuma kowa da ya haka sai ga kasa tana zubowa faqa faqamu sai kuma suka tashi cikin takaici yanfuduna ar ru'usihim suna ta karkada kasa a kawunan su kowa ya kado sai ga kasa tana ta zubowa a kansa falamma asbahu da gari ya waye qama aliyu min al firash sayyidina ali radiyallahu anhu shi kuma sai ya tashi daga kan shimfiɗa fasaluhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa qala la ilma li bihi yace ban san inda yake ba ce ba ni da masaniya yanzu ba zan iya ce muku yana wuri kaza ba domin shi ma iya inda aka umarce shi iya nan ya tsaya kwanta a nan su tsammaci ni ne shikenan kawai iya wannan shi ake bukata ya sakon ake so ya fahimta kuma ya isar ina annabi yake ce la ilma li bihi ban san inda yake ba sai dai wannan magana duk da dadinta magana ce wadda take da'ifiya ibn sa'ad ya ruwaici wannan kissa a cikin tabaqatul kubra a mujalladin sa na ɗaya shafi na 227 zuwa 228 haka ibn ishaq kamar yadda ya zo a cikin asiratun nabawiyya na ibn hisham mujalladi na ɗaya shafi na 483 wa sanaduhu da'ifun sai dai silsilar wannan hadithi can ɗin ba shi da inganci da haka wannan magana kissa ce wadda take mai rauni akwai rauni a cikin isnadinta ثم مضى وابو بكر الى غار ثور to daga nan kuma fa tunda sun riga sun fice sai suka wuce da shi da sayyidina abubakar zuwa gari thaur kogon thaur fadakhalahu suka shige cikinsa wa darabal ankabutu baitan ala babi gizo gizo shi kuma yayi saƙa a ƙofar kogon ta yanda in dai da hankali za a gane akwai mutum anan to hankali lafiyayye ba zai da akwai mutane ba domin in har sun shiga to lalle za su yayi yanar giza-giza da take gurin idan kuwa bayan sun shiga giza-giza ya yi saƙa kai wanda ya yadda da wannan shi ma giza ne domin yaushe har suka shiga har giza-giza ya zo ya yi wannan saƙar kaga wannan ma wata kariya ce da suka samu daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan maganar sakar gizo-gizo da maganar abin nan shi ma Imamu Ahmad ya roci wannan hadithin a cikin Musnad mujalladi na farko shafi na 348 al-Imam Tabarani a cikin Al-Kabir a hadithi mai lamba ta 12155 sun roci wannan hadithin hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma haka al-Imam Al-Hafiz Al-Haythami a cikin Majma'iz Zawaid a mujalladinsa na bakwai shafi na ashirin da bakwai shi ma ya ruwaici wannan hadithi sai dai hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai Uthman ibn Amr al-Jazari wathaqahu ibn Hibban sai dai ibn Hibban ya wathaka shi ya ce thika ne wa da'afahu ghayruhu sai dai wani ibn hibbana kuma ya rauna nashi wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih amma ragowar rijal na isnadin rijal ne waɗanda suke ingantattu amma banda shi Uthman ibn Amr shine al-Jazari shine malamai suka yi sabani wasu suka ce da'ifi ne wayansu kuma suka ce fika ne waɗanda suka wathaka shi suka ce wannan hadisi ya inganta wayanda suka raunana shi suka ce wannan hadisin bai da inganci abinda ya jawo rashin ingancin shine Uthman ibn Amr al-Jazari wa kana qad ista'jara ibn Urayqit al-Laythi kuma dama sun ɗauki ibni uraikit allaifi ƙwadago sun ɗauke shi jinga sun ɗauke shi aiki wa kana hadiyan mahiran bitariq ibnu uraikit allaifi ya kasance a wannan lokacin hadiyan mahiran bitariq wato masani ne ƙwararre game da hanya masanin hanya ne ya kware matuƙa game da sanin hanya da haka shi ya san inda ya kamata su bi daga makka zuwa madina to kuma a lokacin ibn uraikit allaifi wa huwa ala dini qaumihi lokacin bai ma musulunta ba yana kan addinin mutanansa wa aminnahu ala zalika amma suka amince masa kan haka kaga kenan kana iya samun wanda ba musulmi ba amma yana da amana in an rasa shi da amana shine zai zama ba abin mamaki ba ne na fata an gane a ce ga kafiri bai da amana wannan dama ai akwai rashin amanar da ta kai yin shirka dan da yin shirka dan an ce ba shi da wata amana amma kuma akan samu a halayya da mu'amala a same shi ba musulmi bane kuma yana da amana kamar yadda Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima wannan sai ya nuna cewa akwai waɗanda suke a mu'amala suna da amana suna kiyayewa suna kamanta gaskiya da sauransu a babin mu'amala da haka ibn uraiqit al-laythi bai musulunta ba a lokacin amma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar suka amince su zaɓe shi a matsayin wanda zai musu jan gora a matsayinsa wanda yake da wani ilimi kaga kenan ana iya ɗaukan wanda ba musulmi ba don ya zo ya ba da wata gudunmawa da yake da ita ta ilimi in babu wani musulmi da yake da ahaliya a wannan inda kuskure yake shine ga musulmi birjik masu gogewa da kwarewa a wannan fagen amma a ki ɗaukan musulmi a kawo wanda ba musulmi ba amma ma damar babu wani wanda yake da kwarewa sai wani wanda shi kuma ba musulmi ba ne to wannan ana iya bukatarsa a daidai wannan muhimma ɗin ya zo ya ba da gudunmawa ko a yi jinga da shi a yi tsada da shi a biya shi ya zo ya yi abin da ya kamata za a gina masallacin nan a ɗora makaranta a sama misali sai aka rasa wani musulmi ne yake da ilimin zane da zai zo ya zana taswiran masallacin nan ya ba da ma'ana ba samu ba sai aka samu ga wani wanda ba musulmi ba shi ya karanci wannan ilimin yana da kwarewa babu laifi a ɗauke shi ya zo ya zanen taswira a biya shi na fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam sun amince a daidai irin wannan tafiya mai matukar hadari mai matukar hadari tunda in ba dan amincin ba zai iya sakin likeci cewa gasa a guri kaza kuma shi zai musu jagora an fahimta zai iya yin wannan ko ba zai iya ba zai iya amma amanar da yake da ita yasa suka zabe shi a matsayin kuma in ka karanta kissar har zuwa ƙarshe zaka ji ba inda ya fito da sirrin domin tafiyar da hijirar ta yi nasara an yi ta successfully ba a samu kowace irin matsala ba saboda shi Abdullah bin Uraikid al-Laythi bai ci amana ba wa sallama ilaihi rahilataihima har ma suka miƙa masa ababen hawansu guda biyu, wa wa'adahu gara ba da talatin suka yi alkawari da shi su haɗu a kogon tsaur bayan kwana uku, sun san din neman da za a yi musu, to ƙila zuwa kwana uku za a yanke ƙaunar ba za a same su ba. Amma a rana ta farko sun san lallai za a neme su ruwa a jallo. a rana ta biyu akwai yiwuwar haka rana ta uku haka amma bayan kwana uku to suna ganin zafin neman da ake musu zai zama yayi sauki to a daidai wannan lokacin suka ce shi kuma tunda ababen hawan tunda tafiya ce wadda ake yin ta wannan yana nuna maka duk sanda kake da ahadab kuma kake da magauta ko kuma wasu matsaloli akan hanya kafin hadab din fa boyewa ake ba jarumta ba ce ka san kana da mutanen da za su hana ruwa gudu kuma kana da wata ajanda ko wani tagin na zuwa wani guri kuma ka dinga gaya mutane ka ce mutum ya duk wanda zai iya hana ya hana baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam tawakkali ba zai iya fitowa ya ce to mu tun da garin makka ta yi zafi kun hana mu mai yada addini mun tafi yamma madina amma ka duba dan a koya ma tsari da sunnar rayuwa yanda take ka duba yanda aka ɗauko abin dake dake kai kaga za mu yi jinga da kai kai ƙwararre ne amma fa maganan nan tamu mu da kai ne wannan bambancin baka musulunta ba mu musulmi ne wannan kuma babinsa da bamu wannan mu'amala ce yanzu kai mu yi jinga da kai zaka nuna mana garin Madina mun yadda kun yadda shikenan to ga ababan hawan mu mu kam za mu zame jikinmu mu tafi a ƙasa amma ga ababan hawan mu kai kasanta inda zaka zagaye mana da su bayan kwana uku mu haɗu da kai a guri kaza wajaddad ƙuraishun fi ɗalabihima lalle ƙuraishawa sun matsa lamba wajen neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar sun matsa lamba matuƙa wajen a kawo musu su wa akhadhu ma'ahumul qafata kai saboda fa yanda suke neman annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ruwa a jallo har wasu masu wani ilimi na sanin sawaye suka ɗauka kamar yanzu da za ga in yanzu ne ko a fina-finai za ga in ana neman mutum wani lokaci da wasu karnuka masu jiyo kanshi ko kaza za ga ana tahowa da su ko diddan a nemi mutum a ina yake a kama shi to a wannan lokacin sai suka tafi da masana kiyafa wanda in suka ga sawun nan za su ce wannan sawun wane ne kawai sawu su da shi suke amfani da haka duk mutum ya taka ya daga to za su gane sawun waye da aka aka ɗauki waɗannan masana kiyafa ɗin kuma abinda wato don ka gane shi yasa Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah wai ka koyi karatu anan in ka yadda Allah yana tare da kai baka da matsala kawai duk inda ka sa gaba ka ji inna Allah ma'ana ka tuno da ita inda Allah ta'ala ya ga dama sai ya kawo mala'ika jibrilu ba an yi isra'i da mi'raji da shi ba ai mun karanta sai a kawo mala'ika jibrilu kawai dauke shi ko Allah ba zai iya haka ba zai iya amma kila da an yi haka su ma za su ce ai dan an yi sama da shi ne ba an san ba yanda za a yi amma da ya bi kasa mana sai aka bi duk hanyoyin da matafiya suke bi kamar lokacin da za a wayi gari ranar tashin alkiyama dan a nuna waye annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi neman ceto sai aka fara zuwa wajen annabi nuhu inda daga karshe an san annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai iya zuwa ya nemi ceton sai a zo wajensa amma me yasa aka tura wajen annabi nuhu wajen annabi ibrahim wajen waye dan a sake fito da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in tun farko kawai sai aka haska mutane suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan magana ta mutu aka aka magance matsalar ai ba za su mutane ba za su ƙara tsinkewa da matsayin annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma sai da aka je wajen duk wanda ake ganin ulul azmi minar rusul ne an je suka ce ina ana zuwa yace ana laha ana laha na fata an gane to kaga anan ma sai aka bassu suka yi tabi dukkan wasu asbab duk suka yi tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabin asbab dan ya samu kuɓuta daga makka ya isa zuwa madina su ma ƙurisha aka ba su dama suka yi ta ɗaukan asbab suka yi tabin asbab na yanda za su lalubo inda yake su kamo shi su hana shi yin hijira kuma sai da suka kai hattan tahau ila babil gar kai har sai da neman da suke wa annabi ya tike da su har kofa kogon har kofa kogon sun je fawaqafu alaihi kuma suka tsaya akan kogon amma tunda Allah madaukakin sarki ya ba su tsaro ya ba su kariya ai ba iya ganin su ba wa kana amir ibn fuhaira akwai wani da ake kiransa amir ibn fuhaira radiyallahu an shi kuma ya kasance yar'a alaihi ma ghanaman li abi bakrin wa fil layli yurihuha عليهما ومكث فيه ثلاثا حتى خمدت عنهم نار الطلب Amir bin Fuhaira yar'a alaihima ganaman li Abi Bakar shi yake kiwata musu wasu dabbobi na Sayyidina Abubakar wanda a cikin wannan an kiwata su sai a tatso abin sha sai a kawo musu wa fil laili da daddare yurihuha alaihima wa makatha fihi thalathan idan dare kuma yurihuha alaihima sai ya hutar da su ya hutar da ita a kansu ma'ana in dare yayi dabbobin sai a zaunar sai a samu guri su zauna su huta shi kuma sai taho wajen su ya kawo musu abin da ya wata ruwayar kuma ka karanta littafan tarihi zaka ji an ce shi Amir bin Fuhaira aikin da yake daban akwai Asma binti Abubakar ita kuma tana wani aikin daban an ce asma ibn binti an ce shi amir bin fuhaira shi kuma kawai ya shiga cikin gari kawai yana jin me ake cewa da haka dukkan abin da ya tattara na bayanai shi zai zo ya ce musu to yanzu kun ji ga halin da ake ciki an ce kaza an ce kaza yanzu haka ma ana kan gaba kaza ita kuma na na asma binti abubakar ita kuma ita take zuwa a ɓoye ta kawo musu abinci ina fata an gane wa makatha fi haka suka zauna a cikin wannan kogo thalathan kwana uku inda Allah ta'ala ya ga dama ba zai wahalar da annabi irin haka ba an gane amma akwai darasi da yawa da ake so ka dauka kogon ka ka dauka wani kato ne mai fadi wanda za a sakata a wala a wata a ciki ba shi da wani girma hatta khamada da anhuma naru talab har sai da wutan neman su ruwa a jallo din nan talafa ثم جاءهما ابن عريقط سنا عبد الله بن عريقط الليثي shi kuma sai cika alkawari sai ya zo musu bin rahilataini da ababen hawansu guda biyu fartahala suka hau suka tafi wa ardafa abubakrin amir ibn fuhaira sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai ya goya amir ibn fuhaira shi a nasa abin hawan sai ya goyo Amir bin Fuhaira shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawansa shi kadai wasara dalilu amamahuma Amir bin Fuhaira shine ya zamanto sara dalilu amamahuma shine ya zama musu kamar ainihin wato dan jagora shine amamahuma ad-dalilu dan jagora kenan sai zama dan jagora su sai ya tafiya amamahuma a gaban su wa ainullahi tashabuhuma ganin Allah kuma yana tare da su na fata an gane ganin Allah maɗaukakin sarki yana tare da su mana Allah yana kallon su wa is'aduhu yanziluhuma arzikin Allah maɗaukakin sarki yana saukar musu, wayar haluhuma yana kuma tafiya tare da su, haka aka ci gaba da wannan tafiya. Walamma a yi salmushiriku na minhuma, yayin da mushirikai suka fudda tsammanin samunsu, yayin da mushirikai suka yanke ƙauna cewa fa ba za fa a same su ba, ja'alu wai ba su haƙura ba. ja'alu liman ja'a bihima diyata kulli wahidin minhuma sai aka sa gasa kuma tunda su kan sun iya neman su sun rasa su to yanzu sai kuma aka ba kofa a bude aka kira mutane aka gaya musu ga abin da ake nema amma ana so a zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar amma an yi alkawarin duk wanda ya zo da su za a ba shi diyar kulli wahidin minhuma diyar kowane ɗaya daga cikinsu in ka ɗauka a wannan lokacin diya raƙumi ɗari to duk wanda ya zo da su za a ba shi raƙumi ɗari biyu duk wanda suka yi layya bana ya sun ga yadda raƙuma suke ko ka ɗauka kuɗin raƙumi ɗari biyu nawa kenan da aka an sa gasa mai tsoka fajaddan nasu fi ɗalab wannan ya sa mutane suka yi dage wajen nema saboda raƙumi ɗari biyu an ce duk wanda ya zo da su za a bashi raƙumi ɗari biyu da aka mutane sai suka dage wajen nema wallahu ghalibun ala amri walakin na aktarar nasi la ya'lamun sai dai Allah maɗaukakin sarki shine mai yin galaba akan al'amarinsa falamma marru bi hayyi bani mudlic yayin da suka shige ta ƙauyen bani mudlic yayin da suka wuce yanki ko unguwar bani mudlijin mus'idina min qudai min qudaidin sun tsallako tsaunin qudaid sun hawo tsaunin qudaid sun gangaro sai suka zo wucewa ta unguwar bani mudlij basura bihim rajulun min alhayy wani dan wannan garin ko dan wannan unguwar ya gansu faƙalar lilƙaum sai ke ce wa mutanen unguwar laƙadara aitu a nifin bisahili aswidatan ma'uraha illa muhammadan wa ashaba ya ce lallai ni kam ɗazu na ga wani duhu-duhu ta gefen kogi kuma ni ina tsammanin wayannan duhu-duhun mutanen da na gani muhammad ne da abokinsa kaga labari yake bayarwa yake ta shi kam ɗazu ya hangi wasu wani duhu ya gifta ta gefen kogi kuma shi yana jin cewa wannan mutanen da ya ga kamar sun gifta ya hango duhun su annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sayyidina abubakar fafaɗi na suraqatu suraqatu bin malik sai ya ankare yana jin haka sai ya ankare fa arada an yakuna lahu adh-dhafru khassatan sai ya so wato wannan lada da wato da sakamako da aka ce za a ba wa wanda ya zo da su sai yake so ya keɓanta da shi shi kaɗai da aka sai kaman bai ji ba kai da ma ya tashi ma sai ya nuna masu kai yana jin fa ba ma su ba ne wai dan kan ma mutane su sa rai su ce a to kakan su ta guri kaza to bari mu tashi suraka yana ji shi kuma so yake shi kadai ya rabauta da wannan kyautar wa qad sabaqa lahu min az-zafari ma lam yakun fi hisabi kuma yana so ya tini ya riga ya rabauta da wannan sakamakon wanda shi ma baya cikin lissafinsa da ya so ya haka ma ya ga ba ma ya cikin wanda za su iya rabauta da wannan amma yanzu yana jin wannan likes ɗin sai ya ji to bari ya sake jarabawa faƙala yana jin an faɗa ka sai ya ce bal a homa fulanun wa fulanun ya ce a ba fa su bane wannan da ka ce ka hango duhun mutane ba su bane wane ne da wane kharaja fi dalabi hajatin lahuma yana da labari wane ne da wane fa sun fita wajen wata bukatar su an gane kaga kenan a ci gaba da hira kawai yana faɗar haka yaga kuma lalle mutane sun yadda da wannan shi kuma thumma makatha qalilan sai dan yi fakare kaɗan haka an gane ko ya dan ya dan basar haka aka dan zauna dan mintuna haka thumma qama fa dakhala khiba'ahu sai tashi ya shiga gida kaga ba wanda a cikin su zai gane magana dazu ce ta ta da shi da ya dan ba da dan lokaci ga an bar wannan magana sai ya tashi ya shiga gida yana shiga wa qala li khadimihi a wata ruwaya an ce ya gaya wa wata baiwarsa anan kuma khadimihi duk da khadimihi zai iya daukan bawa ko baiwa sai ce ukhruj bil faras min wara'il khiba sai ce wannan bawan nasa ko baiwar ka fita da doki na amma ka zagaya ta bayan gida da shi ka zagaya min da doki na ta bayan gida wa mau'iduka wara al'akama inda za mu haɗu da kai a bayan wannan jigawa ɗin akwai tudun ƙasa haka sai ce mu haɗu da kai a bayan wannan tudun ƙasar wannan jigawa ɗin mu haɗu da kai a can sun ma'akaza rumhahu sannan sai ya ɗauki mashinsa wa hafada aliyahu sai ya yi ƙasa da saman mashin ya khuddu bihil arda yana jan ƙasa da shi domin in ya ce zai rike shaka a tsaye kagan ya zo wuce za a dinga hango tsini wato tunda mashi yana da tsayi za a dinga hango mashin da haka wannan tsinin mashin sai ya mai da shi ƙasa kuma sai ya mai da abin nan mashin ƙasa sai ke jan sa a ƙasa haka hatta rakiba farasahu har ya zo inda suka yi alkawari da wannan bawan nasa don haka ya hau dokinsa falamma qaruba minhum yayin da ya je kusa da su ma'ana ya bi sawunsu kenan yana zuwa kusa da su wa sami'a qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai ya jiyo karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa la yaltafitu ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya waiwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in zai juya sai dai juya gaba daya baya waiwaye ya ji magana ko a kira shi ya waiwaya baya yi sai dai ya juya gaba daya da haka ya zo sai ke jiyo karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafitu amma baya waiwaye wa abubakarin yukthiru liltifata sayyidina abubakar ne yake ta yawan waiwaye ya duba dama ya duba hagu ya duba gabas ya duba yamma yana ta duba dube da an dan fara tafiya sai ga sayyidina abubakar yana duba nan ya duba nan yana duba duban nan sayyidina abubakar yana waiwayen nan qala sai qala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulullahi hadha suraqatu qad arhaqana ya ce ya makin Allah wallahi suraka ne gashi nan kuma yana dab ya kusa ya cin mana shi ne qadar haqana ya kusa ya cin mana fada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a manzon Allah yana yi wa suraka addu'a fasakhat yada farasihi fil ard sai kafafuwan dokinsa sai suka nitse cikin ƙasa yayye ina doki ya nitse faƙala nan take suraka ya ce laqad alimtu annallazi asabani bi du'a'ikuma na san wannan abin da ya same ni addu'a ku ce ta kama ni tun daga shi ya matso kusa da su an yi addu'a dokinsa ya nitse cikin ƙasa sai ce na san wannan abin da ya same ni addu'a ku ce fadu wallaha ne ku roƙan min Allah wala kuma alayya ni kuma na yi muku alkawarin an aruddan nasa an kuma zan koma yanzu kuma duk wanda ya taho don neman ku zan ce koma na je na gama neman ku ba kwana alkawarin da nake so ni gaba daya um daukan muku ai mun addu'a ni doki na kafafuwan doki na su fito komawa zan yi kuma alkawarin da ne muku duk wanda na hadu da shi zan mai muku da shi ba zan bari yayi taho ba fada alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a fa udilika sai aka saki dokin wa sa'alahu an yaktuba lahu kitaban sai ya roƙe shi ya rubuta masa wata takarda ta aminci an gane ko wato kitabu amnin wato littafin aminci fakataba lahu abubakarin bi amrihi fi adimin sai sayyidina abubakar ya rubuta masa cewa ba ka da matsala ka samu aminci zaka koma abin nan da aka sai sayyidina abubakar ya rubuta da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fi adimin a fata tunda yana daga cikin wato material na rubutu a wancan lokacin akwai fata da aka a jikin fata sai ya rubuta masa cewa ba matsala wa kana alkitabu ma'ahu wannan wasikar wannan rubutun da aka yana tare da suraqatu ila yaumi fatih makkata har zuwa ranar da aka fato makka ma'ana ce a rubuta mai aminci cewa ko da za ta juye fareshe zai juye da mujiya nan gaba to shi a bashi aminci ma'ana ko da daga baya annabi zai yi nasara a wayoyo to shi ma a tuna alherin da ya yi an gane ko da aka da aka sai na abubakar manzala ce rubuta masa aka rubuta sai ya rike wannan wasikar har zuwa yau mu fatihi makka faja abil kitab da aka sai gashi ya zo an kamo duk waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shegantaka da duk waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana ruwa gudu duk gasu an kamo su da aka suraqatu shi kuma sai ya zo bil kitabi da wannan takarda fawafa fawafa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika masa alƙawarin sa an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika masa alkawarinsa wa qal al yawmu yawmu wafa'in wa birrin ya ce yau ranar cika alkawari ne da kyautatawa wa arada alaihim zada wal himlan faqala la hajata lana bihi walakin ammi anna dalab har ma a wannan lokacin shi suraqatu bin malik ya dan kawo musu yayi musu tayin azzad wal himlan wato yayi musu tayin guziri wal himlan da kuma wato wani abin hawa da zai ɗauke su an gane ko ko ka ce ya musu tayin azza da abinci wal himlan da kuma ainihin wato wasu ‘yan kayayyaki na guziri irin na matafi an gane ko sai musu wannan tayin faƙala manzan Allah da sayi na abubakar suka ce da shi la hajjata lanabi ba mu da buƙatar wannan abubuwan naka walakin ammi anna talab sai dai kawai ka ɓadda sawun neman mu da ake ka makantar shine ammi anna talab yawa kawai abinda muke so kenan wannan neman da ake ta mana kawai ka makantar da mutane ka mantar da mutane neman nan namu faqala qad kufitum yace an gama qad kufitum insha Allah an isar muku wa raja'a suraqatu bin malik ya koma fawajadan nasu fi dalab kuma yana koma sai dinga cin karo da mutane su mafa duk sun bazamo wajen nema raƙumi ɗari biyu faja'ala ya ƙul duk wanda ya haɗu da shi sai ce ƙadis tabara'atu lakumul khabar fakana awwalan nahari jahidan alaihima wa akhirahu harisan lahuma duk wanda ya haɗu da shi ya ce ƙadis tabara'atu lakumul khabar na gama samo muku labari na warkar da ku game da samun labari na gama samun labari babu labarinsu sun riga sun tafi fakana awwalan nahari jahidan alaihima sai ga suraƙatu a farkon yini yana fafutuka da jihadi akan yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar wa akhirahu amma sai gashi kafin rana ta faɗi harisan lahuma yana mai ba su tsaro kuma na ganin lokaci yayi ko to insha Allah sai mu tashi thumma marrafi masirihima abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik